أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سلام على خير الأنام الذي عطى دينا قناج الحق وهو الذي ارتضى سلام على نجل العواتك خير من كان خلق للمولى وقد أحسن لقضاء سلام عليه والسلام يقودني إلى حضرة الماء ضلال الذي أضاء سلام عليه من خديم متيم غفول قضى من ذنبه كل ما قضى سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى ذا في تدارك ما مضى سلام عليه والسلام مبلغ عليه فمن لي إنني عنده رضا شيخنا شيخ الإسلام وسألته أنام على جبران بن ياس رضي الله تعالى عنه سلام على خير الأنام الذي أضاء به الحق نهج الحكي amincin Allah da gaisuwa tabbata ala khairul anami a safiyayyen talikai allazi abadi alhaqu na hajjal haqi wanda shi wanda bihi da shi ne alhaqu Allah tabaraka wataala zalika bi anna Allah huwal haqu aba ya haskaka na hajjal haqi tafarki na gaskiya da shi ne Allah ya haskaka tafarki na gaskiya wa huwa allazi tada kuma shine wanda Allah ya yarda shi ana zancen wanda wanda ya yarda shi ka ɗaya tal annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yarda shi salamun ala najli la'awatiki amincin Allah ko gaisuwa ta tabbata a bisa dan atukoki iyaye da kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam masu suna atika atika kin nan wanda cewa ya zano san a cikin hamamati wadi da ruwa lake ma lake karshe ce bi tazkaran najlil awatiki san wurin za a gansu da aka diba cikin sharhin ko wanda diwan insha Allah khairi man da al khalqa shine fiyayyen wanda ya kirayi talikai bil maula zuwa ga Allah ubangiji majibincin lamarin bayi wa kad ahsana aqaba haqiqa kuma ma'aiki sallallahu alaihi ya kyauta da hukunci sallallahu ta'ala alaihi wasallam salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi wassalamu shi gaisuwan nan ya ku ko amincin nan ko gaisuwan nan duka abu guda ne ya ƙuduni yana jana ila yana jana yana kora ni ila hatsaratil mahi zuwa halara ta mai shahi abdalali bata allazi aba wanda wannan shine wanda ya haskaka duwan duhu sallallahu ta'ala alaihi wasallam salamun alaihi min khadimin mutayyamin aminci koko gaisuwa ta tabbata a gare shi min khadimin daga wani hadimi mutayyamin wanda hankalin shi ya tafi cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ghafulin mai yawan gafala qaba min zambihi kullama qaba wanda ya aikata dalilin zulubin shi kullama qaba duk abin da ya aikata dan ita qaba da mun tana da ma'anoni da dama da mun qaba akwai qada'ul hajisi biyan bukata akwai akace qabal ahada cika alkawari da azama mai ma'ana cika ajali kaba na habahu mutum na mutuwa kenan akwai kuma kaba na aiki na aiki ana nin aikata aiki musamman aika aika kamar yadda can mutanen annabi fir'auna annabi astaghfirullah annabi mutanen fir'auna bi da suka ce mai faqdi ma anta qad faqdi ma anta qad ka aikata abin da duk zaka aikata wannan ba hukunci bane ba fakti ma anta qaf inna ma taqdi hadhihi hayatid dunya yawa ka aikata duk abin da kake ya bayyana gare ka na aikata wa na aika aika shi shi ma kamar irin wannan ne sai ka ce ya aikata ya ka gafulin qadamin zambi wanda ya aikata dalilin zunubin shi kullama kaza duk abin da ya aikata na wanda ke mara shi mara sakin wannan akwai izina guda biyu a cikin nan ta farko dai cewa shehu bai bayyana abin da ya aikata ba ya ce daga zunubin shi ya ce an bai bayyana ko mene ne ya aikata ba sai ya ya ya ya suturta shi wannan nuni ne zuwa ga abin da ya kamata halin da ya kamata musulmi duka ya aikata shi ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa ummati mu'afa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ita al'umma ta baki ɗayan su abin a yi musu afwa ne abin a yaye musu ne sai dai al-mujahiruna masu bayyana sabon Allah in Allah ya kaddara ka saɓe shi ka aikata wani sabo to bakar ka hito kuma daga ba kana bayyana kana hidi kai kai sabo kai kaza kai kaza a sai ka suturta abin da kai wannan in ka suturta to Allah zai suturta ka a banda masu bayyanawa kamar yadda yazo cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba kowa Allah tabaraka wataala tashin kiyama zai lullube shi yayi hira da shi tsakanin shi da shi hira ta sirri daga shi sai shi kowa sai Allah ya gane da shi daga shi sai shi ya ce mai ya tuna mai wani kana tuni rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza ko mutum ya ce eh lalle ya aikata wannan kana tuni lokaci kaza ka aikata kaza kana tuni lokaci Allah ya zana wa mutum sai mutum ya ga kawai ina ga alama kashin shi ma ya bushe yana tsammani shi kenan hukumar yanzu ya shiga uku sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ne to ai ban kasance ba zan suturta ka a duniya dan in zo in tona ma asiri a lahira je ka duka na yashe ma wannan abubuwan to wannan da abin da ke kaga kaga bai cikin waɗanda suka bayyana sabon Allah to saboda haka wani ladabi ne a cikin nan na rishin bayyana abin da mutum ya aikata duk cewa shi abin da suke aikatawa ma in sun aikata ba irin laifi ba ne ba irin wanda ake zato shi dai kamar da aka sani wajen sufa suna cewa a salatul abrar sayyatul muqarrabin shi kyawawan ayyuka ma na waɗanda suke ganin wato na mutanen kirki waɗannan sayyatul muqarrabin laifi ne manyan laifi ne ma na waɗanda suke suke da kusanci da ubangiji misali gashi nan annaba wanda suke ulul azam minar rusul ran tashin kiyama kowannen su zai kawo hamzari in aka nema ya ceto sai ya kawo hamzari mai laifin da yake ganin laifi ne a wurin Allah amma laifin nan in kai ka samu ka aikata shi ina ga alama zai za ka ganin ka aikata wani babban babban aiki na na, na samun kusanci ga ubangiji in ka dauki kowane daga cikin su dali annabi nuhu alaihi salam shi lahin da ya wadi cewa ya a a ni ne na addu'a tsufa na kin na aka zo aka halakar da duniya shi ko abin da ya sayi addu'an nan ya yi kiran an aiko shi kamar da Qur'ani yake faɗi ya ya fa maka fi ko alfa sanatin illa 50 aman ya zamana cikin mutanen shi yana kiran zuwa ga Allah shekara dubu hamsin amma cikin wannan shekara dubu hamsin kawai sai kasance ba kullum ba abin da yake gani da kyal aka ce ya samu mutum taman da kuma mutanen nan kullum sai ƙara kafirci ma suke nau'i nau'i na kafirci suna ta kangare ne sai mutum ya zo ya kasance sai mutum ya taho da ɗa wanda aka ajiye shi bayan shekaru da dama ma annabi nuhu alaihi salam yana yana da'awa sai uban shi ya zo ya nuna mai kaga wancan sai ya nuna annabi nuhu ya hida mai kaga mai abin da kaga mai na sharri dan sai ya ɗauko wani abu ma ya jihe shi to da annabi nuhu ya ga haka ya yanke kauna da shiryen mutanen nan shi ne ce rabbi la ta zara Allah arzi minar kafiya da yara Allah karka bar daidai da mai zaman gida ɗaya daga cikin kafiran nan innaka in tazarhum yudullu ibadaka wala yudu illa fajiran kafara in har ka bar su za su ci gaba da batar da bayinka kuma ba ba sa aihuwa ma daga cikin tsatsan su illa kafara kawai sai mai yawan kafirci saboda haka ya ga haka Allah ya nuna mai haka to mi amfanin wa'annan kaga wa'annan inda a ce yaƙi kana da dama ka yaƙe su ka halaka su baki ɗaya ka kai jihadi to shi sai addu'a Allah sai karba addu'an shi sai aka yi musu ruwa ta sama ta ƙasa aka yi dufa na aka halaka su amma abin da ke ganin laifi ne yawan Allah kenan gashi wa ka kai kashi in wurin ka ne ka samu kai jihadi aka halaka da mutanen nan ne wasan iyala danka to haka in ka zo ga annabi Musa alaihi salam gabanin shi annabi Ibrahim alaihi salam da ya kakkarya gumakan nan aka zo aka ce wa ya karya su ya ce kabiru mukin na ya ce babban su a duk da cewa malama masu sharhi wa ayanan da maganar ta annabi ibrahim sun ce ba wai nuna ba ba kabirin nasu ba ba wai yana nin babban gumki lalle ne ya karya gumaka duka sai ya rataya babban gumkin gatarin da ya sassare su da shi amma an ce ya nuna da ya nuna yana nuni da manuniya yana nuna babban gunkin kuma yana nihin babban yatsansa ya kada babban yatsansa ya ce wannan kabiru maza babban su wannan saboda babban yatsa a hannu ita ce in ka cire ta ba za ka iya tsara komi ba za ka iya wani aikin ba to wannan babban yatsan ita ce ta yi aikin yake nuhi kanshi yake nuhi ya yi aikata tauriya abin da ya halitta ga dukkan musulmi ya aikata na maimakon ka yi abin da za ka yin karya a sai ka hidi wata magana wadda za ta sifirta wannan magana taka wadda take kamar karya ba karya ba to amma kaga shi ita ce abin da ya doka babban lahin da ya aikata aka annabi Musa alaihi salam yin wannan da da annabi Musa ya shaku ne shi mare shi ko a ce ma kulli ne ma kai me ya kai bugo ne da kamar inda ake fasara ne ba kita fa wakaza wakaza kin nan cewa bugo ne da da cikon hannu haka mutum ya duke hannu ya kai mutum bugo ya mai bugo guda a kuskure mutumin ya waɗi ya mutu wannan kadiba cikin zurfin da aka yi haka nan suna neman annabi Musa ne wasu kashe shi ana neman shi ne kuma makiyan nashi masu nema wanda yana cikin makiyan shi masu neman shi su kashe shi ne shine Allah ya sanya shi ya bashi nasara da ya mai bugun kumbe su ya kashe shi ba a kuskure ya buge shi ya wannan ya ya faɗi ya mutu in a ce wani mu ne ya aikata wannan ba za ya kasance ya aikata laifi ba ka kashe wani abu wanda ke wanda ba misalin bane ba Buhari bane abokin yaki to hakan hakan su dai duka in ka duk wanda ya ambata sai ka yi duk abin da suka ce sun laifi ne sai gani ba laifi bane ba sai bal qurbatun min ajalil qurabat manyan wani ayyuka ne ma manya manya na na samu kusanci ga Allah amma a wayan su masu kusanci da ubangiji su ba haka bane ba abin laifi ne a wurin su saboda haka irin su shehun kai sun ce sun yi aikata wannan kakkazaci ko ai ko wani laifi ne manya manya yake aikata ya boye yake cewa ya aikata da abin da ya aikata abin nan wataƙila ka aka bincika ma kai in ka samu wannan laifin kai shikenan kai ka ka ka ka ka arzuta amma saboda kusancin su kullum suna ganin sun aikata ko suna ganin ba su yi daidai ba kamar dai yadda muka huce cikin harafin da ya gabata ne da yake cewa fa inna kibaran nasi billahi shughuluhum ruku'un wa awradun taral kull akhlasa amma yace wazal abdu tulal layli yasharu mushidan kifa nafsi au zira lillahi tawqasa ya hidi duka in manyan bayan Allah in aikin da suke da dare amma shi kam ga abin da irin aikin da yake yi dai kawai sai wake sai kamar abu irin na masu shagala wannan kowa ya sani tawadu ne irin na shehu lalle kan ya karamin bincike na har yau bin binciko irin ibadan da shehu ke lazimta yake yi ba da daddare amma ba shi ma ba na ji wani dan uwa wannan bawan Allah wannan kici ma malam malam Husaini mai guduma Allah ya jaddada mai rahama ya abu wani maulidi yana bayanin shehu yana cewa a shehu ya yi sai da yi sabaka dubu sai da sabaka alƙur'ani dubu a cikin shafi da wuturi sabaka alƙur'ani dubu a cikin shafi da wuturi wannan don ɗauke shi abu babba ba ko abu mai ban mamaki saboda da farko dai a cikin almajiran shehu da yawa sukan an samu wa'annan masu wanda aikin su kenan ma haka irin nahir da ɗaya daga cikin biyan maulamu sheikh shu'aib na yamai radiyallahu ta'ala anhu wani abokin mu abdulaziz a kaula magamu yake ce mini baban su sai da ya shekara in ban mance ba talatin ko talatin da hudu yana sarki alkur'ani a witiri wannan shekaru iya shekara talatin kai ko raba talatin ne in shekara sha biyar ma ne a ce mutum ke kullum yana sabka alkur'ani a shekaran kuma ka buga ma shekaran gwanjo a ce shekara kwana kwana ɗari uku ne to kaga inda ka samu shekara uku ai an kusan haɗa to to balle shekara kusan talatin sai ya yi wannan sannan haka malamin gwani ayub alkarmusani yana bayani cikin duk yawan bincike-binciken da yake yi na waɗanda suka rubuta waɗanda suka har wanda suka yi tara yawan sabaka na alkur'ani ina ga mutum guda ya gani wanda ya daidai ko wanda ya ɗara kakan shi shegi birma ya haɗi adadin dubunnan shi wanda aka gani shegi birma ya rubuta wanda yi na na na na sabaka alkur'ani to barantana shehu shehu ya roƙi Allah Allah ya sakhara mai ya hore mai duwa ibadan duwansu masu ibada kuma a wannan ka ba cikin kanzul auliya za ka gani duk wata ibada shi ya roƙa Allah ya hore mai ita kuma Allah ya hore mai yanda muka san shehu ne da addu'a shehu lallatan anu a wani gari da je mali a ƙasar mali wani mutum na wanda a cikin kalami a kaula ke da muni yace da yace cikin manyan mutane irin masu marokan nan sai yake cewa yana so ya yabi shehu da yake cewa da harshen faransanci yana cewa oh sheikh toi entre toi et le bandit si tu veux une chose c'est comme quelqu'un qui appelle le bandit tu, tu prends le, le, le téléphone tu appelles le bandit oh bandit voilà ce que je veux et le te donne sur le, sur le champ sai shehu ya tambaya me yake cewa wannan ita ma dai wata al'ada ce ta shehu wanda aka sani ta ɓoye karama babban karaman shehu ina cikin ina hira cikin hira dai afwan da muna zancen manzala sallallahu alaihi mun haɗo zancen masoyin manzala sallallahu alaihi ba mi nisa ba yace yanda aka san yanda shehu babban karama ta shehu shi ita ce istiqama babban karama wanda aka sani ta shehu ne istiqama dan sanin sanin wanda suka san abin da ake yi da kuɗi dine yana jin yaren duk duniya kuma a nan Kano ma an jarraba ya ji yaren Hausa ya ba shi ba har yi magana furci da magana ta wata tsantsa wadda in ba cikakken ba wace bai isa ya hore ta ba da yace ma ce Mahmud Sargani ko yace mai yaro je ka so mini tsakiya tsakiya a kasuwa tsakiya wannan hidin wannan kalmar in ba ba wace ba abu ne mai wuya to amma shehu ya boye wannan saboda abin da aka san shehu da shi na daga istiqama lil asaf shadid lil asaf shadid wa'ansu da Allah ya jarrabe su dai da taɓewa Allah ya tsare mu har ɗazun nan ina ji abin ko dan karama ce ga su su janibin shehu ci gaba ne har yanzu wai akwai waɗanda suke zargin shehu da da da da da wai sihiri juwa sihiri shehu wai wani ke ba labari ai abin da ya faru ma da sarki Abdullahi Bayero sai gamu da shehu Ibrahim Yasir Allah ta nanu a mamlakar Saudiya a Makka wai wa an abubuwa ya karanta na sihiri ya karanta wa an harfofi wanda aka sani kawai na sihiri ya sihirce sarkin Kano saboda haka kawai ya sami sarkin Kano sai Allahu akbar to in sihirce sarkin Kano yi to kuma me yama malaman Kano kuma manya manyan malaman Kano a ce su ma sihirce su yi wannan manyan malaman na Kano waɗanda suka bi shehu sai da kai da a can da a kanan da duk duniya ma duk waɗanda suka bi shehu sun tsara wanda bai sun ma abokan su tsarekun su sa'annin su fintinkau cikin sani da bin Allah wannan wanda ya jarraba wanda zai bincika ko ina kusa da kai ka bincika za ka ga haka ashe wannan in ma sihiri ne in ma sihiri na kai madalla da wannan sihirin kamar yadda ɗaya daga cikin almajirar shehu ke cewa don saboda sihirin nan ba ba nan bane aka ake zargin shehu kadai da da sihiri ba wannan naji wani magana yau amma ba yau bane ba kawai abu ne wanda an jima ana hida ma shehu ana jiwon shehu da wannan an mutanen Mauritania inda suka sallama ma shehu su ma wa'anzu dangin suna zargin su da haka sai ɗayan su ke cewa to ai in wanda musamman shekhani shekhani manna abakin nan wanda aka sani wanda yake ya yi nisa a cikin sayo shi wa shi ne mai cewa ma ajaban duna kusi kaifa julusi wa fu'adi wa man uhibbu bi kusi shi yake cewa wa in kuntu majnunan fala zirtu hakaza wa in kuntu mashuran fala fala zirtu fi sirri an ce wai ana ganin ko na haukace ne shi to in lalle in haukacewa ne kai kar in bar wannan hauka Allah ya tawo marin cikin wannan haukan wai in kunta masfura in kuma sihiri na gaba ne ce kai kar Allah ya sa in hitar ga sihirin nan in dawo ma cikin shi saboda ni saboda anhwanin da aka samu cikin bin shehu akan nan wani da yana cikin ba ma ni aure na ɗaya ne ina ina ina bisan manzala sallallahu alaihi wasallam kuma na kuma na bisan masoyin manzala sallallahu alaihi wasallam to amma da kan istidrab ka abin ya nisa aka masoyan shi dai suke suke suke faɗi irin ko su Muhammadu al-Mushiri yana cewa تملكني حب الخليل جبلة فما صد قلبي أن هواه ولا مشى وما زادني قرب الحبيب وبؤده ولا صلة في الدار إلا تعطشا وإن قيل لي يوم القيامة فاقتدر فهذا الذي تهوى فخذ منه ما تشاء لقلت لهم حسبي من الشيء نظرة وحسبي بها نزلا وحسبي بها أشاء وإن كان حب وإن كان حبي للخليل يضرني فيا ربي عجل لي من الضر ما تشاء كرشان wannan nake so ma an kawo kenan yace in har soyayya ta ga nake wannan nake ma badadi na Shehu Ibrahim ya sallallahu alaihi wasallam in har yana cuta mini yace in har cuta cuta mini yake ce ya Allah ya daga hannu yace ya Allah ka gaggauta dunguzo mini irin wannan cutai Allah abinda ka so ka dunguzo mini na daga wannan cutai saboda abinda suka gani na zahiri na ganin ijiya cikin nimiyar shehu a tijan dan usman yana cewa kam rubba makhdumin ko kam khadiman sara makhduman wa shaykhan sara ami da yawa wanda yake shi a makhduman khadiman da yawa wanda yake abin hidimtawa ne saboda da bi shehu ba sai zama kawai gashi ne ya zama kamar yana kama da hadi kuma da yawa wanda ke shi a shehi ne saboda birshin bin shehu sai zama ami ba ma san da shi ba ma san da zaman shi ba amma wanda yake almajiri ne saboda ya bi shehu sai zama shehu sai gashi nan karshe duniyan ma ta zo tana fiye da su ta zama in kana so kuma ka san wai mine ne suke a kan shi wai na sihiri ne batanci ne ko ko shari'a dan Allah ka kusa matsa kusur su kowanne shehi na inda ka sani Allah ke almajiri shehu ka bincika ka kashi irin yanda yake za ka yi mamakin irin yanda ya zama irin bawan Allah irin wanda dai wanda kawai kai sai dai kallo saboda kai kanka kai dai ka san in dai ba wata ina ya ta ubangiji baka isa ka kamo su ba karamin misali Malam Sheikh Abdulrazak Allah ta nuna. Ah na yi kwanan nan shehu mushe shehu Muhammad al-Bashir dan shehu Yusuf radiyallahu ta'ala anhu ya ziyarce mu cikin abin da yake hada mu ne ce baki da baki suka yi da shehu Abdulrazak radiyallahu ta'ala anhu yake ce mai bai taba ji shehu Abdulrazak yace bai taba jin ya yi wani ba bai taba ganin mutum ba ya ji ya dara wannan dan Allah wani abin bai taɓa yi ba irin wannan mutanen sannan shehu mu sheh ubasfiyan radiyallahu ta'ala anhu shi ma dan shi akwai dan shi sai da muntaka muna hira shi ma da maulid shehu da aka yi na dubu biyu da da hudu da muka je Kano a gidansu yake ma labari yake cewa shehu ya ce wata rana shehu ya taɓa ce musu bai taɓa ganin mutum da wani ya sa tufafi ba ya yi tunanin ya zuci shi tare mai shi ma ina a ce ya sami irin wannan yadin irin wannan tisikin na jikin wannan mutum zuci shi ba taɓa raya mai haka ba dan Allah da annabi amma wani abun dariya shi zai dimin ta kage ce mani lokacin da shehu ya da musu haka sai tana kai shi ya gama wani yadi wanda yake sha'awa a wani wuri daban to irin wannan irin wa'annan mutanen wanda suka bi shehu ne ashe wannan abin da ake zargin shehu da shi jiya ake zargin shi da shi yau cewa wai na na sihiri ne ko na menene wai ya sirta wa'ansu wa'ansu ce ma hauka ne ko ko ya haukata wa'ansu abu irin wanda in mutum ya samu irin wannan haukan sai karba da hannu biyu in mutum ya samu wannan sihirin sai ya ya ji daɗi sosai irin wanda ake nema ne in ma akwai shi balantana shi shehu abin da aka san shi da shi karama shi ne istiqama istiqama kamar yadda imam junaidu ke hudu yana cewa in inda za ku ga mutum ya zo yana tashi a sama yana tahiya saman ruwa ya ce kar ku rudu da shi ku bincika ku ji abin da yake aikatawa in bin Allah ne in mai bin Allah ne ku neme shi wajen ku neme shi wajen umarni da hani ku ga in ya hannu daga abin da Allah ya hani da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya yana kwatanta abin da Allah da manzansa suka yi umarni da shi to wannan karama ce amma in ba haka ba to ku yi watsi da wannan aikin nashi kawai shedan shedanci ne to su kenan babban abin su babban karama su iske wannan istiqama to shehu saboda gudun karama da nuna istiqama in dawo ga hira ta fassara sai ce a fassara mai abin da wannan marokin ya faɗi sai aka ce shehu cewa yi wai tsakaninka da Allah kawai in kana da bukata kawai kamar mutum ne ya ɗauki telefon ya ce alo ubangiji kaza nake so Allah ya ce nama sai shehu yace bal al-amru asra min hada ai abin shehu yace abin ai ya fi haka sauri shehu yace abin ya fi haka sauri to wannan janibi ne na na na, na karama kuma na tawadu shi ne ke shi yake wani yana cewa baitin da kuwa na bayan da yadda ke cewa kin nan amma shi ga abin da ke cikin dare baya wannan baya wannan to shehu ya Allah ya shi tun da ya roki Allah Allah ya hore mai nau'o'i na ibada mun san wanda yake da haka abin da yake so Allah wani roƙa wurin Allah Allah yana mai bai ma kai roƙa ba almajiran shi da yawa mun sani in suka raya abu a zuciyarsu kawai Allah sai musu ba su kai ga roƙa ba ba sai sun daga hannuwa ba kuma shehu mu numa kamar da nake wadi da nan duk inda shehu ya je duk inda mutum yana so mutum shi ma ya jarraba ya bincika ya ji shehu abin da ya lamunce mutane mutane sun gan shi suna ganin shi alhamdulillah wannan gari namu na tasawa lokacin da shehu ya zo ana buƙatuwa ana da matsala ta abinci da ruwa abinda sarkin garin ya hida mai shehu aka ce ba shekara ba tun lokacin nan abinci sai dai a aika daga nan har kano har gobe ana aika ana kai abinci har ganin kano a cikin ruwa da suke makwataka da mu ba nan kusa ba har Kano ana kai abinci har ni inda iya wanda ya zo mana akai yau da sani kenan daga nan akwai masu akai abinci har Kotunu suna kai wake da inda ma san garge ba dan kasuwa bane ba aiki na bane ba amma na san ana hitar da abinci wanda ya da mun sai da yake ce daga wannan shekara ba ta dawo ba in yace lokacin babu na bane wasu abubuwa da ake ce ma cukur hoyi ne yace in ka tashi daga nan yana mun tayyar ta kusan kusan kilometer daya akalla sai ba ka iya ba inda zaka taka sai saman wannan cikurhon zuwa in kana so ka ketara can bangaren da ruwan da aka kawo misali an ce nan mutum da lokacin ba a da ana neman abin da za a ce sai an ta wani gari da ake ko auna komo to sai kai yanzu gashi garin nan na tasawa ya zama cibiya ta abin sai da abinci haka na bangaren abin da kai ne koke na ruwa sai da ya zama shi ma wannan matsalar ta kau ilal abad babin santa to shehu wanda yake haka kenan tun da ya yi wannan adda mun san Allah ya hore ne duk cewa kada istiramun abin na abin na yayi nisa dai in sa anan to magana ita ce izina ta biyu cewa da yake gafulin kafa min zan bi kullama kafa ya aikata duk wani abin da ya aikata na daga zunubin shi irin wannan ne irin wannan abin da ake ne kenan ba wai kake zato irin wani zunubi ne ko ta aika aika ba alhamdulillah shehu yana cikin karamar shi wanda Allah ya yarda ya bayyana mana inda yake ya bayyana mana wannan karamar da yake cewa wasana ilahi nafsi yadara la'ura amilu ila ma laysa fi shari jaiza baka taba ganin shehu yana aikata abin da ba daidai ba salamun alaihi shehu ce amincin Allah ya tabbata a gare shi wa salamu ita ko amincin nan sallama ko gaisuwa mawaddatun ita kauna ce soyayya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innakum lan tadkhulu lan tadkhulu aljannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu ala adullukum ala shay'in in fa'altum tahabbtum ifshu salam ifshu salam bainakum aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ho za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ku ba za ku yi imani ba sai kun kaunaci junanku kun so junanku annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba na hada muku abinda in kuka aikata shi ba za ku so junanku shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ku daidaita sallama ku rika yi ma junan ku sallama in kuna aikata haka kenan za ku so junan ku shine shi yace wassalamu mawaddatun ita sallama kauna ce wa mali siwa za fi tadaruki mama ba shi yace ni ko ba ni da wani abu ba ni da wani wani abu koma bayan wannan wato koma bayan kaunan fi tadaruki mama da cikin riskan abin da ya rage ya huce da abin da ya huce nan wanda suka wuce sun wuce wanda suka samu kusanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun samu wanda suka samu sai kasance sahaba na sallallahu alaihi sun samu kuma ba wanda zai iya kamo su saboda wannan matsayi da suka samu na zama lokaci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suna masu ba da gaskiya da shi amma akwai wata martaba wani abin da mutum zai samu wa'anda wa'annan sabon su ma suna cikin shi suna shauƙin shi shine martaba ta masoya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake hadisi na ake cewa suna yana cewa wa shauka ko kamar ya ne hadisi yake cewa yana ana sanar yana shauƙin masoyansa sabai suka ce ga mu yace a ku sabai na ne wanda nake shege masoya na mutane za su tsawa a baya na sun imani da ni suna son su suna son ba su ganna ba su imani da ni to kaga ba abin da za a riskan wayannan abubuwan da abin da ya huce babu wani abin da ya huce soyayya wanda za a riska da shi Allah cika zuciyo mu da soyayya maki sallallahu alaihi wasallam salamun alaihi gaisuwa ta tabbata a gare shi wassalamu muballagun ita gaisuwa sallama abin isarwa ce alaihi zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma min ahadin yusallimu alaihi illa rudda alaihi ruhi hatta arudda alaihi salam haka ma kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi sallama a gare ni a ce sai an mayar da ruhi na a gare ni in mayar da mai da mai sallama wato wanda ya mana sallama sallallahu alaihi wasallam fa malli sai ya ce fa malli in innani inda hurida wane ne zai tsaya mini wane ne zai tsaya mini cikin cewa ni wai yardadde nake a wurin shi sallallahu alaihi wasallam abin da nake so in sa wai a ce ni a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yardadde ne to wane ne zai tsaya mini ya ce mini eh lalle kai wai yardadde kake a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ce wannan magana mu ne mafi cancanta da mu tsaya mu yi nazari mu binciki kanmu wai mu yardaddu muke a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koko ba yardaddu muke ba wadan mu tir da mu din ba mu samu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya datar da mu da abin da yake kusantar da abin da zai kusantar da mu zuwa maki sallallahu alaihi wasallam mu samu yarda tabbatacciyar yarda ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa sallam alfar armashi tijani la ta'ala anhu kuje sirru alfarmar shi ibrahim ya sirru la ta'ala anhu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين